assalamu alaikum rahmatullah alhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي جعل المنية طر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمة الإسلام فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله حق التقى وراقبوه في السر والنجوى قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واتقوا الله أيها الناس الآية أيها المسلمون نحن في ضيافة شهر عظيم مبارك شهر أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تشريفا وتعظيما فقال شهر الله المحرم رواه مسلم وهو أول شهر السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم الأربعة الأولا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم الرجب أيها المستمعين الكرام ولهذا ولهذا الشهر فضائل عظيمة الأولى تعظيم الحرمة قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تظلموا أنفسكم بارتكاب المعاصي فإن الذنب في الشهر الحرام أعظم وزرا عند الله كما أن الطاعة فيه أعظم أجرا عنده سبحانه أيها المستمعين الكرام فكما أن مكة بلد حرام تضاف فيها تضاعف فيها السيئات فكذلك الزمان الحرم أيها الناس الفضيلة الثانية صيامه أبدل الصيام بعد رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم فمن أراد أن يفتتح عامه بطاعة عظيمة فليكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم الشهر المبارك الفضيلة الثالثة أيها الناس وهناك يوم عاشوراء وكفارة السنة ومن أعظم أيامه يوم عاشوراء وهو يوم العاشر منه هو اليوم الذي نجى الله كلمه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون من فرعون وجنوده فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم أي أيها اليهود الحديث أيها الناس فسامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه الحديث متفق عليه أيها الناس أما علمتم عن أجره وصوابه عند الله قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أهتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله الحديث رواه مسلم أيها الناس تعجبا بهذا الشهر سنة كاملة من الذنوب سنة كاملة من الذنوب الصغائر تمحى بصيام يوم واحد فيا عجبا بهذا الأجر فهل بعد هذا الفضل فضل أي فهل فضل بعد بعد هذا الفضل أيها المستمعين الكرام يستحب صيام التاسع من العاشر أو الهادي عشر مع العاشر مخالفة اليهود لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم أخيرا إياكم أيها الناس من البدء في هذا الشهر العظيم من اللطم وشق الجيوب وإقامة المأتم فكل ذلك عمل الجاهلية أيها المسلمين الكرام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه ثم توبوا إليه أيها الناس إنه هو التواب الرحيم أما بعد الحمد لله الذي جعل المنية طبرا للعباد والصلاة والسلام على حبيب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الناس bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara rayuwar mu ta kawo wannan sati mai albarka bayan ni'ima ta lafiya da ya muka halasta wannan masallaci mai albarka bayan babban ni'ima da ya mana muka kasance karkashin kaidi na karkashin tutar musulunci Allah ka karbi rayuwar mu cikin musulunci na'am wannan juma'a mai albarka ta zo mana cikin wani wata da ya musadafa da yayi dadai muka cikbus da wato wani wata mai albarka shine jannuwaran musulunci idan ba a manta ba 'yan satikai kaɗan da suka gabata muka yi farkon shigar mai na disambar musulunci zulhajja zulhijja na'am yau Allah ya kawo sabuwar shekara daga cikin sabuwar shekarar musulunci shi yasa in zabi kutuba in yanke kutuba da ne magana akan ta wancan sati ba dan komai ba sai dan isar da sako gami da sakon da yake alaka da zamanin da muke ciki wallahu a'lam bisawab na fada a cikin kutuba bayin Allah lalle mu ji tsoron Allah ya mu bayin Allah baki da ku ji tsoron Allah bayin Allah matukar jin tsoron sa ku kiyayi ubangiji ku lura da lamarin ubangiji a cikin sirru da ganawa da kuke da Allah a bayyane Allah ta'ala faɗa a cikin littafinsa mai tsarki lallai ina iddata shuhur inda Allah lallai lissafin kwanakin watanni inda Allah a wurin Allah isna ashara shaharan fi kitabillah sune wato watanni kwala goma sha biyu yadda Allah ya rubuta a cikin lauhin mahfuz sai Allah ta'ala ke cewa fiha arba'atun hurum a cikin watanni goma sha biyu arba'atun hurum fiha a cikin kwanaki sha biyun nan akwai wasu kwanaki watanni guda hudu ana ce musu arba'atun hurum wasu watanni da suke da karamci da girma harami ne a cikinsu hurum ne a tattare da su wallahu ta'ala alam bisawa na'am Allah ta'ala girman su yake cewa fala tazlimu fihinna anfusakum ya ku al'ummar duniya kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan wata guda hudu me yasa Allah faɗa haka Allah ya san muna zaluntar kanmu Allah ya san ba mai iya aiki tsarkakekke a gaban Allah sai annabi Allah ya san duk watan duniya sai bayi mun saba masa ba dare ba rana muna irtikabin sabo muna aikata sabo ba dare ba rana Allah sai ya ware wasu watanni yace mun yadda kuna yi a wancan kwanakin amma ku ji tsoron Allah kwaya guda hudun nan fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kanku a cikin waɗannan mutane kwaya hudu da unware na'am me yasa Allah ta'ala yake cewa malaman tafsiri sun ce me Allah ta'ala ke nufi da wannan lalle kar ku zalunci kanku a cikin su zamu ji a cikin fatawa nace ayyuhal muslimuna ya ku taron musulman duniya nahnu fi diyafati shahrin azim na'am muna yanzu kokarin karban wani wata bakon wata muna karɓan fuskantar bakon wata wanda wata ne mai girma mai albarka wata ne wanda Allah ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina sunan Allah da sunan watan yace masa shaharullahil muharram aka sa sunan Allah aka idafar sunan Allah aka jingina shi da sunan watan me yasa ta'ziman li sha'nihi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au kama qalal mufassirun yadda malamai suka ce dalilin da yasa manzon Allah ya jingina Muharram yace shahrul lahil muharram ba a ce ramadanul ramadanul lahi ba sai aka ce shahrul lahil muharram me yasa aka jingina wur muharram wato da da Allah malamai suka ce tashrifan wa ta'ziman saboda girmama watan da kamba mashi Allah ta'ala ya faɗa har annabi yake faɗa yace shahrul lahil muharram imam muslim ya fito da wani hadisi ingantacce ne shine farkon wata na musulunci shine januwarin musulunci shine farko wata na musuluncin duniya ya ku bayin Allah daga cikin watanni guda hudu da Allah ya ware yace da zulhijja da zulqada da muharram sai rajab wayannan mutane watanni suna da daraja da kima a fadar Allah subhanahu wataala ya kuma su saurare masu mutunci lalle ku sani wannan wata yana da falala falala mai girma lalle wannan wata a jikin falalarsa falala ta farko ta azimul hurma ka girmama alfarmar wannan watan kamar da Allah ke cewa wata ne da ba a yaƙi a cikinsa wata ne da Allah ya haramta yin yaƙi a cikinsa Allah ya haramta yin sabo a cikinsa Allah ya baka sauran watanni ka masa biyayya in ka saba masa yana shan kallon ka ya san zaka iya yi amma watan nan Allah ce a ware min wannan watanni kwala hudu musamman Muharram dan Allah haɗautar sabo a kame daga barin sabo a man kara kar a yi sabo a cikinsu saboda girmansu Allah zai ma kara a lahira bayan Allah muna cikin wannan watan me yake faruwa ne malamai suke cewa wata ne mai karamci wata ne mai girma daga cikinsu shi ne ana falalarsa ana girmama wannan watan Allah ta'ala na fara falatazlimu fihin na an fusa kumu ya ku al'ummar duniya kada ku zalunci kawunanku kada ku yi zalunci a cikin wannan watan malaman tafsiri suka ce me Allah yake nufi kar ai zalunci a wannan watanni malamai suka ce ai la tazlimu anfusakum bi irtikabil ma'asi na'am kada ku zalunci kawunanku da aikata sabo a cikin wannan wata da muke ciki wannan watanni musamman muharram kar kai daka bude shafin rayuwarka a sabo shekarar musulunci da sabon Allah ka shiga uku kar kai da baka sani ba ban sani ba akwai yiwuwar ƙarshen rayuwa ta ba za ta kai ƙarshen shekarar ba rayuwarka ba za ta kai ƙarshen shekarar ba ba mu da garantin kaiwa ƙarshen wata balle mun shigo sabuwar shekara balle shekarar gabanta to tun da ka shigo sabuwar shekara kai fata karka shiga da sabo la'alla Allah ya iya gafarta ma zanubanka a ban ƙasa la'alla Allah ya ma rahama a lahira bayan Allah karka bude shafin nan shine fala tazlimu fihinna anfusakum ai fala tazlimu anfusakum birtikabil ma'asi kar ku zalunci kawunanku a farkon shekara a januwaren wata na kar ku zalunci kawunanku da aikata sabo li anna dhunuba fa inna dhunuba fi shahril haram malamai suka ce kaga yin aikata sabo a cikin watanni guda hudun nan a cikin sa akwai muharram watan da muke cikin sa a yau a'zamu wizran inda Allah ya fi zunzurutun girman nauyin zunubi density gravity na zunzurutun nauyin zunubin a wurin Allah ya girmama injin Allah subhanahu wataala yadda mafassara Qur'ani suka ambata bayan Allah mu sani lalle haka yake kama anna ta'ata fihi a'zamu ajran indahu subhana kamar yadda in ka aikata aiki a cikin wannan Muharram sabo shekara Allah yana kamba mai girman ladanka Allah yana girmama ladanka Allah zai hada maka lada mai gwabi Allah ka sanya mu ya Allah lalle bayan Allah ku sani hakan ya samu asali ne faka ma anna makkata baladun haram kamar yadda makka gari ne haramtacce gari ne kamamme gari ne mai kima da daraja tudha'afu fiha maza as-sayyi'atu kamar yadda in ka aikata sabo a garin makka duk duniya ba gunda zaka aikata sabo a ninka ma sai garin makka yadda Allah ta'ala yake cewa mun sanya makka baladul haram wato harami ne hurmi ne kar a je a fasadi a gun kai wa man yurid fihi bi ilhadin nuzikhu min azabin alim Allah ce kai ba ma haka ba hurmina kai sabo hurmina yace duk wanda wa man yurid al irada idan kai nufin aikata sabo a Saudiya ma ka shiga uku a gaban Allah sai Allah rubuta ma sabo kai nufin aikata sabo baka aikata ba in dai a harumin Allah ne Allah sai ya baka sabo to haka a cikin Ramadan a cikin wannan wata na Muharram afwan duk wanda ya nufin aikata sabo wallahi ko bai aikata ba sai an rubuta mar kuma wallahi ninka ma za a yi saboda farkar ka bude farkon shafin shekararka da bala'i kar ka bude farkon shafin rayuwar da baka san za ka kare ta ba da masifa kar ka bude farkon shafin rayuwarka ta kwanakin da baka san za ka kare su ba ka bude shi da bakin littafi da bakin rubutu da la'anta daga hannun mala'iku kai kokari ka sassautawa kanka la'alla Allah ya sema rahama a cikin shekarun gabanin shekarun ka su kare bayan Allah mu sani malamai suka ce fazalika zamanul hurum yadda alke ninkar zunubi in kai nufin sabo a makka haka a cikin muharram Allah ta'ala zai maka lalle bayan Allah mu sani malamai ku sani falala ta biyu yin azumin wata ramadan siyamuhu abdul siyam ba'da ramadan manzon Allah ya ce bayan watan ramadan a azumi ba ibada ba a azumi babu wani azumi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azamu ajran inda Allah ba'da Ramadan azumin da yake da zunzurutun gwabi na zunzurutun lada da daraja a fadar Allah sama da watan Muharram in kai azumi a cikin sa yau ka dauka ko gobe ka sha ko kai daya ko kai biyu ko kai yadda ya samu a cikin Muharram farkon shekarar ka akwai yiwuwar Allah arzikin da kake nema shekara 60 ka rasa sai Allah ya baka a ƙarshen rayuwarka akwai yiwuwar abin da kake nema a ƙarshen rayuwarka ka rasa a wannan watan Allah ya maka farkon shekara ce bonanza Allah yake yi yadda shi sa tura suka koya daga wurin Allah subhanahu wataala saboda suna karatu idan aka ce disamba ta zo ta sai a rufe kayan kamfani a stock gaba daya sai a fito da shi waje idan ana sayar da shi naira dubu ɗari biyar sai a zo a sayar muku shi naira dubu ɗari da goma ko dubu ɗari ɗaya idan aka ce januwari ta yi sai a tattara gaba ɗaya cinikin da aka yi gaba ɗaya a yi bonanza a ma'aikata gaba ɗaya haka ubangiji ta'ala yake yi a zulhijja disambar musulunci haka ubangiji yake a cikin muharram a cikin watan allah na farko bonanzar yafiya allah ya ce za ka yi hatsari za a cire maka mafi guda biyu za a maka ta roba ko za ka tafi ba kafa na'am allah ya hatiman makabdiyin ya rubuta ta haka sanadiyar muharram sabuwar shekara sanadiyar ka ibada ka kaskanta da kai Allah ka roki Allah gafara ka roki Allah kariya Allah ce mun canta kaddarar nam la yusalu amma yufalu wa hum yusalun ba a tambayar Allah in ya tada kaddarar Allah Allah in ya tada kaddarar sa akan bawa ba a tambayar Allah shine mai kaddarar shi ya halicci kaddarar ya halicci bawa na'am yake iya sarrafa duniya yadda ya ga dama kaifa ya sha'u kama ya sha'u subhana yadda ya ga dama yadda yake bukatar abin ya zana kar mu bude shafin sabuwar shekara da zunubi bayan Allah mun fada cikin kutuba mandon Allah ya ce abdul siyam ba'da ramadan na'am shahrullahi almuharram lalle mafificin azumi a duniya da yafi girma da daraja bayan ramadan na'am a wurin Allah shine muharram watan da muke cikin sa yanzu a cikin sa bayan Allah mu sani imam muslim ya rawaito hadisin baya bukatar ta'rif faman arada an yaftatiha ammahu bi ta'atin azima falyuksir min as-siyam fi hadha ash-shahr duk wanda yake so ya bude sabon shafin rayuwarsa na'am da ibada a gaban Allah karbabba ya yawaita azumi a wannan wata kwanakin da suka rage daga yanzu zuwa ƙarshen watan Muharram Allah zai iya canja ma kaddara Allah zai canja ma destiny Allah ta'ala zai canja destiny lahira na'am Allah ya canja ma destiny duniya ba mamaki kai dan wuta ne Allah ya tsare Allah sanadiyar da'a da kai a farkon shekara Allah ya canja ta ka koma dan aljanna sanadiyar ba mamaki Allah zai sama masifa Allah ya canja wannan masifar ta komo alkhairi a gare ka wallahu ta'ala a'lam bisawab abu Allah da takawa wallahi mu kiyaye Allah wallahi bayan Allah mu kiyaye ubangiji Allah ta'ala yakan kawo irin wa'annan watannin ya kawo mana ne rahama a gare mu idan ba ma azul hijja ba Allah yanzu ya kawar wato last month Allah bai ma rahamar ba na'am Allah sai ya bude ma kofa ya ce ga Muharram idan ba ya bai ma Ramadan ba na'am ame a Rajab Allah ya ce ga Muharram idan ba ma a wancan watan ba kwaya hudu Allah ya ware ya ce ga darajar su da kima aka cire Ramadan kuma aka ware a gema bonanza la ilaha illallah me yasa Qur'ani ya ce wallahu yuridu ayyatuba alaikum na'am ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يتميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله بكاتا yake muku rahama gaba ɗayanku ba zai shafa Allah ba ba zai damu Allah ba ba zai ƙara rage Allah ba in yasa kowa a aljanna baya ragan Allah baya ragan mulkin Allah baya rage izzar Allah idan Allah yasa kowa a wuta ba abin da zai tar da shafa Allah Allah kamar rahama albarkan Muharram bayan Allah mu sani malamai suka ce falala ta uku daga cikin wannan wata da muke cikinsa shi ne yau ashura akwai rana ta ashura ita ce ranar da wasu daga cikin al'umma suka yi dandazon cewar rana ce ta bakin ciki manzon Allah ce ba ta bakin ciki ba ne rana ce da ake ibada a cikinta duk da an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan watan Allah ya kaddara Hussein na'am jikan ayato jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Fatima daga Ali bin Abi Talib wato shugabannin matasa yadda manzon Allah ya fada matasan shugabannin ɗan aljanna na'am aka kashe masa daya daga cikin jikokinsa sai musadafa daidai da Muharram me yasa Allah ya nufin ya halaka wasu mutane a ban kasa ne ba su shiga aljanna ba ya tura wasu gungun mutane daga cikin masu tutiyar musulunci suka hallaka shi wasu sai suka roƙi ranar ranar biki ranar bukin ciki ba za a gane wannan ba sai kaga mutanen pakistan sai kaga mutanen india ko a iran billahi al'azim ba a abin da ake a pakistan da india ko ka duba tasha ta indonesia da sauran kasashe da suke mujawara wato buldan na kasashen wato ita wato kasashen asia musamman india da pakistan wallahi wuta ake sakawa a wannan watan tun daga farkon watan da aka fara za su jera wuta kamar daga nan zuwa ƙarshen masallaci a sa gaushi ka sa bakaken kaya ka ɗauko yayanka ku yi layi ku rika bin taka wuta wai kana jin zafi don me yasa a kashe jikan manzon Allah a'a ma anzar Allah biha min sultan in ya sa bakaken kaya tun daga farkon Muharram wallahi har watan ya kare ba su cirewa suna saka shi wai ranar bakin ciki idan aka fara biki suna daukar lauje wuka chain lazin an gaggani ko ya yanka jikinsa wai ya rika jin zafi yana neman fansa ɗan jikan manzon Allah an jima ciwo bari ya jiwa kansa ciwo wannan wani irin yahudanci ne a ina aka taɓa wannan wasu su kashe kansu wasu sare kansu su yanki jikinsu ya ɗauko ɗa ɗan ƙaramin ɗa na gani life Allah ɗan ƙaramin ɗa jinjiri bai fi shekara biyu ba ya ɗauki aska yana zarar mar jiki yana zana mar jiki yana zana mar jiki yana yanka shi ɗan yana kuka shi ma yana kuka yana yanka jikinsa wai neman lada a gaban Allah wannan irin addinin yahudanci abinda manzon Allah ya a cikin lokacin ashura'i lalace mai kima da mai daraja malamai suke cewa kafaratu sanatin azumin watan ashura ranar da ake ashura za mu faɗe ta a gaba shi ne kafara ce Allah zai yafe wa duk wanda ya azumi a wannan ranar kafara ce duk zunubin da ka aikata malamai suka ce Allah zai yafe maka a wannan wa min azami ayyamihi yawma ashura wa huwa yawmul ashira minhu ranar goma ga wannan watan ranar goma ga wannan watan Allah zai yi bonanzan lada Allah zai yafe zunubai Allah zai kafara a bayinsa sai kuma ya amfani da ranar ya ce wasu kuma a ranar za su halaka saboda izza irin ta Allah bayan Allah mu ji tsoron Allah na fara a cikin kutuba lallai wato lokacin da manzon Allah abin ya samu asali ne me yawmul ashura menene yawmul ashura wa huwa yawmul ladhi najja Allahu kalimahu Musa alayhi salatu wa salam min fir'auna wa junudihi na'am ita ce rana mafi girman tarihi a duniya rana da Allah ya hakato event ɗinta Allahi a cikin alkur'ani rana da Allah ya tasjili ya yi rekodin ɗin da ya faru a duniya don ya nuna girman izzarsa a duniya ba a taɓa ɗan bala'i a duniya ba irin fir'aun wallahi ba a taɓa ɗan bala'i a duniya irin fir'auna ba sai Allah ya siffanta mana labarin a ina labarin yake ne a cikin ƙur'ani wurare da yawa akwai a cikin sautul arab a cikin sautul bakara a arab na za ka same su a cikin alƙur'ani sautul shu'ara ga sunan dai wurare da dama a cikin alkurani mai girma amma bari mu dauki shortu shu'ara a mazanin misali ubangiji ta Allah yake cewa wa wayna ila musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un wani wale ce laylan saboda ana kaddara ta anan ba muka yi wahayi annabi musa fir'auna ya koro shi yayi alkawari sai mun halaka annabi musa gaba ɗaya an rufe su an yi kabarin su a cikin garin misra wallahi tsabar bala'in da fir'auna yayi ya yanke hannun dama ya yanke kafar hagu ko ya yanke hannun hagu ya yanke kafar dama ya tsire ku a jikin wato bishiyar dibino kai ka san bishiyar dibino bisecting ake masa me bisection shine bishiya tana tsaye haka sai a sa ta a yanke ta ta tsakiya tsakiyarta sai a fere abin da ya rage a kututturan dibina sai ya tsini kamar alkalami sai a ɗauko mutum a kafa shi a kai a tsira ka da ƙarfi da ranka sai ka zama bisected haka na'am jinin ka ya kare ka mutu la ilaha illallah yasumunahum su'al azab har wani wani suke cewa ya Musa wato kari uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qal asa rabbukum na'am ayyuhlaka aduwakum wa yastaklifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun yace ya Musa mun gaji ka zo ka kana kafin ka zo ka ana cutar da mu Allah ya aiko ka da risala mun yi imani an cutar da mu Allah ka ba zai ba mu gudunmawa bane Allah ba zai ba mu gudunmawa ba Musa shi ne Allah ta'ala ce ga gudunmawar awaina ila Musa an asiri bi ibadi lailan ko an asiri bi ibadi inda kun mutabawun muka yi wahayi annabi Musa ce na'am ka ibu banu Isra'ila cikin dare gabanin gari ya waye ka gudu da su ka tsallake kogi yace na'am ya Allah aka tara banu Isra'ila ya gudu da su cikin dare shikenan fa arsala fir'aunu fil madain hashirin al fir'aunu arsala wa tahashirina fil madain sai ga fir'auna ya tashi ya nemi masu yekuwa alhashirina bi ma'ana aljami'ina liljunut ya tattara dukkanin masu tara rindina duk wani kakkarfa duk wani sadauki duk balagagge duk lafiyayye aka tara shi a misir aka ce inna haula ila shirzimatun qalilun fir'auna ya hau kayin kekensa ya kare wa kurar su annabi musa ya ce wa'annan rindina ce inna haula waɗannan mutane annabi musa da mutanensa ba kome ba ne lashirzimatun aila jama'atun kalilun aila ta'ifatun kalilun wasu rinduna ne ‘yan kaɗan wa inna lana laga'izun lalle mu wa inna laga'izun lana waɗannan mutane sun fusata mu mun yi fushi wa inna la jami'un hazirun za mu su tanadi iya zane da za mu iya yi fa akrajnahum min jannatin wa uyun Allah ce na masa gadar zare muka fitar da shi a gidansa jannatin gonakai wallahi billahi al'azim ba za ka iya jin daɗin ɗan itace a duniya ba in ba ka je isra'ila ko ka je misra ba duk duniya ba wanda ke si da kyakkyawan ɗan itace duk duniya Allah ce fa akara zinahun min jannatin wa'uyun muka fitar da su a gidajensu muka fitar da su a gonakinsu na'am wa zuru'in wa makamin amin ko wa makamin karim na'am ya ce muka fitar da su a gonakinsu da makamai ka san makamai waran zama har yanzu duniya ta gagarin ta gagor koyon yadda fir'auna ya zauna har yanzu ana zuwa kallon kujerar fir'auna kallon wato minerals da aka daga shi aka daga benin gidansa na rantsa da Allah yana nan a duniya duk waran zama na izza an yi shi fa akrajnahum min janna wa zuru'in wa maqamin karim na'am kazalika wa aznafnahum tammal akarin ubangiji yace sai muka kusantar da rindinar muka kusantar da rindinar fir'auna da mutanen annabi Musa jikin kogi wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in mu kuma muka tsayartar da annabi Musa wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi na mutane na'am ajma'in gaba ɗayan su summa agraqana al-akarina sai muka nitsar da saura ɗan baya shine fir'auna muka nitsa shi eh muka nitsar da shi fa agraqnahum fil yam bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha gafilina to wannan halakawa da aka yi ita ce ranar da ashura ranar goma ga wannan watan rana daidai da ta da wannan goma ga wannan watan da muke ciki ita ce ranar da Allah ya wannan aikin shi yasa fasama Musa shukran lillahi azza wa jalla Allah zalik annabi Musa bayan wannan shi ya san bala'in da ya faru sai azumi dan godiya ga Allah subhanahu wataala falamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam madinata lokacin da manzon Allah zo garin Madina fa wajada al-yahuda yasumunahu sai ya samu yahudawa suna yin azumi a ranar 10 ga wata koyi girmama Allah da ya tsairatar da kakanninsu shekaru dubbai gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah da yazo yace kai yahudawa kada ku da kuke izgali a Allah nahnu ahqqu bi Musa minkum mu ne muka fi cancanta mai azumi koyi da annabi Musa ba ku kananan arna ba ku arna ne kanana da manya to mu ne muka fi cancanta mu koyi da annabi Musa dan dan uwanmu ne shi mai tauhidi ne da la ilaha illallah to sai azumce shi wannan akwai sirru a cikin wannan kalmar in ka samu malamai musamman imamin razi in yi ma bayani asrar din da suke cikin ranar ranar goma ga watan ashura sai ka yi mamaki irin yadda malamai suka fitar da ilimi a kansa in kana son allah ya cika ma da imani kai azumci wannan watan in kana so Allah ya maka goma ta arziki a gaba na'am baka san gaibin Allah ba ya canja destininka na'am suka ce ka azuci wannan wata da yake cikin wannan ashura'i dan akwai surru a cikin ranar a cikin awoyin a cikin daidai sa'ar Allah ya kifin dinta alive a duniya tashin alkiyama ga duk wanda yake da basira yayi koyi duk wanda ke da basira yayi koyi bayan Allah saboda lokaci zan tsallake hudubar sai dan abin da bai biyo baya ba da zan dan tunatar da mutane akai shine game da shi wannan watan Muharram da aka sani ita ce shekara ta 1448 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan watan ya fara 16 daga watan June ranar 16 da ta wuce ko watan June nake ciki da Hausa ana ce masa Yuni ko watan Yuni bi ma'ana June 16 June da ta wuce yaushe kenan kwana nawa kenan ranar talata ranar talata da ta wuce litinin talata ita ce ranar da aka fara Muharram yau kuma muna nawa ga wata yau muna goma sha tara ga wata sha shida sha bakwai sha takwas sha tara yau kwana uku da me kwana uku da fara muharram me ya rage yanzu ranar ashura kuma ita ce goma ga wata ita ce ranar da Allah ya yi wannan abin a annabi musa alaihi salatu wasalam yau sha ta kama 25 ga wannan wata 25 ga wannan wata ita ce ranar ashura saboda ka karka shiga gungun masu sa bakaken kaya karka shiga gunzurutun masu yin bakin ciki wanda ma anzalallahu biha min sultan ka shiga karkashin masu koyi da manzon Allah da yin azumi godiya ga Allah da yin azumi yadda annabi Musa ya aikata la ilaha illallah Allah sai hada ka da annabi Musa da manzon Allah a cikin lahira Allah ka hada mu ya Allah a aljanna lalle 25 ga wata a rike wannan lokacin mi koyi da annabi Musa mi koyi da manzon Allah godiya ga Allah ni'imar da ya mana ba mu san me Allah zai mana a gaba ba bayan Allah zan ina so na sake jiya wancan sati na rage hudu ba saboda zafi daya saboda kuma ba wuta biyu an gaji da Allah ina so in roƙa wa al'umma da suka hidima a masallacin nan addu'a Allah ya taimake su ya Allah wannan bawan Allah da ya sa mana fanka ya sa mana haske Allah ta'ala ya taimake shi ya Allah Allah ka rufa masa asiri ya Allah Allah ka jika mahaifansa ya Allah ƴaƴan da ya haifa a duniya Allah ka taimake shi wani sai gama wani gaba ɗaya kamar ransa ɓaci yake don mai sa amin ɗin ma ba zai faɗa ɗan uwansa ba kai ma ta shafe ka shi sa na ce amur addu'a eh sai ka ji an yi shiru wai in ya ce amin a wani an ce allah mar wai to shi ba shi allah bonanza yake in ka ce wani allah ya mar ba ka bukata kai ka ce allah ya mun allah ka rufa masa asiri ya allah allah ka sa aljanna ce mako masa allah yadda ya fita dukiyarsa yau musulunci aiki ya allah ka haskaka shi ya allah ka duniya da lahira mu da muka ce amin Allah ka ninka mana dukkanin abin da muka roƙa masa ya Allah Allah ka raba shi da duniya lafiya Allah ka sa mu gama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh umu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا